أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قوم قوة بقي hijira 1445 ya yi daidai da ranar 22 ga watan ɗaya miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama da ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul furqan tun daga farkon sura allah subhanahu wataala ya ba mu iko har mun zo aya na 43 allah samu dace farkon aya na arba'in da hudu shi ne za mu tashi inda Allah yake cewa am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun Allah ya taimaka mana mun ji bayanin da Allah subhanahu wata'ala ya gabatar muna maganganun da su Abuja suke da manzo cewa yanzu wannan ne za a aiko a matsayin manzo suna maganganu na isgilanci game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har suke cewa yayi kusa da ya fitta su daga addinin da suka gada ba dan sun yi hakuri akan bauta gumaka ba Allah madaukin sarki ya bayyana muna cewa da sannu dai kafirai za su ce lokacin da za su ga azaban Allah su ga wane ne yafi zama akan hanya na daidai da kuma wanda ya kauce ma hanya na daidai. Allah ya ba mu labari cewa shin kaga wanda ya rike ubangijin sa shine abin son zuciyarsa mana ya rike son zuciya abin bauta Allah ce irin wannan kana iya ka zama wanda zai zama wakili a gare shi bai yiwa duba wata nan da rage ta kaɗan. Allah ya ce am tahsabu shin kana tsammanin cewa anna aktharahum yasma'una aw yaqilun cewa da yawa daga cikin wa'annan da ake kira zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala suna ji ne ana suna jin gaskiya ne da za su yi aiki da shi aw yaqiluna ko ko suna hankaltuwa idan suka ji an gaya musu gaskiya Allah ce ko sun ji gaskiya ba sa aiki da shi ko sun ji bayani wanda ya cancanta ba sa tsayawa su hankaltu don su yi aiki da gaskiyar inhum illa kal an'ami su dai kamar dabbobi suke kuma dabbobi dabbobin gida ka san daga cikin dabba mafi rashin tunani shine dabbar gida dabba ta daji in ka cutar da dan uwanta ta ganka ba ta kare yadda da kai bale ka cutar da ita amma dabbar gida tana kallo ka kama mata ka yanka ka kamo ɗa ka yanka ko tana zo kai gare ka tana kuma yi ma amin nan rashin damuwa a ruwansu su ba su hankaltuwa gaba ɗaya ba su da shi to wanda ya kafirce wa Allah dabba ta fi shi hankali a gurin Allah malamai suka ce saboda dabba tana kan abin da aka dora ta kaga dabbobi sun san wurin da suke zuwa su yi kiyo sun san gurin da za su je su sha ruwa in mai su yi hana su abu suna hannuwa in ya tura suna suna tafiya suna biyayya ga masu to a ce dabba za ta yi biyayya ga mai ita kai kuma ba za ka yi biyayya ga wanda ya halicce ka ba haka ƙarshen hankali ya kai ƙarshen hankali yasa Allah ce balhum adallu sabila su sun yi bacewa daga kan hanya ta daidai akan dabbobi lam tara ila rabbika kaifa madda zilla ka ba su labari ta yadda ubangijinka ya miƙar da inuwa walau sha'a da Allah ya so da ja'alahu sakina da ya sa wannan inuwa ya tsaya cak na ana bayani ne inuwar da take daga wayewan gari kafin fitowar rana za ka ga duniya kaf inuwa ce babu rana wannan inuwar da ta game duniya waye wannan aiki Allah ne wannan aiki ashe mu ba aya bane gare mu irin wannan inuwa me zai tuna maka zai tuna ma inuwa aljanna Allah ce wa zillin mamdud da inuwa mai kakkiya a cikin gidan aljanna manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani bishiya a cikin gidan aljanna zaka hawa abin hawa kai shekara ɗari kana tafiya kan abin hawa ba kai ƙarshen wani inuwa ba to inuwar da take daga safe kafin rana ta hito to ko jirgi ka hau shekara nawa za ka yi baka yace ta ba to shi ne sai Allah ya ce walau sha'a da Allah ya so laja'alahu sakinan da ya sanya wannan inuwa ta tsaya cak ko da yaushe muna cikin ta Allah subhanahu wata'ala ya ce thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila sannan muka sanya rana ya zamanto alama da za a gane cewa wannan ino ya gushe. In gane ko? Allah ya ce, Kul ara'aitun in ji Allahu alaikum al-laila sarmadan, ku ba ni labari inda Allah ya sanya dare ya zamo meke ko da yaushe dare ne, waye sai zo muku da yini? Ba, to wannan inuwa da take rufe duniya kafin rana ta hito, inda Allah su sai ya bar shi, amma sun maja'al na shamsa alaihi dalilan, sai Allah ya sanya rana ta zamo alama gare shi ma'ana ta zamo mai kishiya in ba dan rana ba da ba a gane inuwa in ba dan inuwa ba da ba a gane rana komi sai an kasa mai kishiya in ba dan dare ba da ba a gane yini in ba dan yini ba da ba a gane dare to shi yasa Allah ya ce sai muka sanya rana ta zamo alamu na gushe-gushe a ja'annan shamsa alaihi dalila Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi yasa malamai suka ce wasu abubuwa da kishiyoyinsu ne ake sanin su in ba dan kishiyoyinsu ba ba a sanin su in ba dan zahi ba da ba a sanin sanyi in ba dan sanyi ba da ba a sanin zahi sanin sanyi zai sa a bambanta su haka in ba dan duhu ba da ba a sanin haske to haka ma in ba dan ranan ba da ba a gane irin ya gushe sai Allah ya ce thumma qabadnahu sai muka kame wannan inuwan ilaina zuwa gare mu qabdan yasiran kamu a hankali cikin tsanaki rana na dagowa inuwa na gusa rana na dagowa inuwa tana bacewa sai rana ta hito tar sai ka nemi inuwa ka rasa shin wannan inuwar da aka kwashe ta ina aka daita Allah ce tana hannun mu ne muka rike ta ba wanza bane idan in banza ne ka je ka yi ta mana wai nema in ba an jayo hankalinka ba ka gane ashe abin nan aiki ne kokari da ake yi ba wanda yake gane ko zaune kake sai dai ka kawai ka kai ga rana amma baka san sadda aka jaya inuwa ba Allah ce to inuwa mu muka jaye ta a hankali kuma tana ga hannunmu a hannunmu na take gobe kuma sai mu sako muku ita kaɗan kaɗan mu amshi jibi mu sako haka ba nema ba ne nema ne ai ya kamata mu gane shine wani ya zo mata sai na aliyu tambaya na izgilanci yake ci da shi ubangiji ya ce ranar alkiyama zai naɗe ƙasa ya ɗauke ta to in ya ɗauke ta ina zai kai ta sai ce da shi amma dai ka yadda jiya da rai ne yanzu kuma ga musa ya ce ya yadda duhun dare da Allah ya kwashe shi jiya ina ya kai shi ya ce bai sani ba ya ce to ni ma ba sani ba shikenan kowa ya yadda akwai inuwa da Allah ya yi inuwa ina ya da ita mu sani ba amma wannan aya ne da yake nuna girman Allah subhanahu wataala wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla Allah subhanahu wataala shine wanda ya sanya muku dare haka ne ko libasan ya zama sutura a gare ku mana kamar yadda sutura take rufe jikin mutum haka dare yake lullube mutum sutura tana hana kaga jikin mutum shi ma dare yana hana yin mutum na da su gare ka gan shi Allah ce muna muka muku wannan inan ni'ima ne ko ba haka ba ne sannan allah maɗaukin sarki yake cewa wannan masu bata muka sanya bacci ya zama hutu a gare ku a wani guri Allah ya ce wannan subatan ko kamar nan sai ya ce wannan ma subata ya sanya bacci ya zama hutu a gare ku waje alan nahara nushura Allah ya sa yini abin da ake cewa annahar daga farkon sahiya har zuwa maraice duka yini kenan Allah ce mun sanya yini lokaci ne na neman abinci kuma rahama ce ta Allah Allah ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi Allah ce daga cikin rahamar Allah ne ya sanya muku dare da yini cikin dare ku je ku huta cikin yini ku je ku nemi abinci ni'ima ce ta Allah in Allah ya so bai bambanta muku dare da yini ko da ya zama ko da yaushe dare ne ko ko da yaushe rana ce amma saboda rahmar Allah sai Allah ya bambanta muku kisa Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla liwasan shine wanda ya sanya muku dare ya zama muku sutura wan nawma subatan bacci ya zama hutu a gare ku wa ja'ala an-nahara nushura ya sanya yini lokacin da za a je neman abin da za a ci wa huwa allazi arsala ar-riyaha shi Allah shine wanda ya aiko iskoki bushran su zama bushara ga mutane bayyana yadai rahmatihi kafin zuwan rahamarsa rahama Allah na nan al-matar Allah shi yake aiko da iska alamun za ku samu ruwan sama kun yi shuka kuna buƙatar ruwa ga hadari an ɗauro sai ku ga iska ya taso sai ka ji wani abin mun yi sa'a kuma an haye sai ga mutane na ta murna an jima kuma sai ga ruwa ya sauko shi iskan rahama ce gare mu kuma bushara ce gare mu sannan yin iskan da aiko shi sai wanda ya iya yake yi yana nuna ƙudura ta Allah subhanahu wata'ala sannan ku kula iska na alheri ba a yin kala guda yana zuwa kala-kala ne saboda kowane iska in yato da amfanin da yake bayarwa wanga ya kore muku zahi wangan ga ya kore kora wangan ga ya dauko iri yayi kaza wangan ga shi kaza duk lokacin da kaga Allah ya aiko iska guda zuwa ga mutane to azaba na zai musu yasa duk da ake magana iska na ba sai a ce arriyah Allah shine ya aiko da iska nau'i daban-daban kun fahimci Hausa yanzu in iska ya taso wanda yake wanda itatuwa ke amfanuwa da shi kai ba shine ka amfani da kai ba to irin nakan na zai zo gare ka sannan a jikinka iskan da ke shiga cikin gashi ba ɗaya ne da iskan da kake shaƙa ba iskan da kake shaƙa ba ɗaya ne da iskan da yake shiga cikin fataka ba wannan aiki da ake ma nawa kake biya ko ba ka biya shi wanda yake wannan aiki ya cancanta ya zama abin bauta gare ka yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa huwa alladhi arsala ar-riyaha Allah shine wanda ya aiko iskoki bushra su zama bushara a gare ku baina yadayar rahmati kafin zuwa rahmasa ma'ana kafin ruwan zuwa ruwan sama wa anzalna minas sama'i ma'an tahura muka saukar da ruwan sama daga sama ruwa mai tsarki yana wa anzalna minas sama muka saukar daga sama ma an tahura ruwa mai tsarki wannan ayar tana tabbatar mana cewa ruwan sama mai tsarki ne sai dai in wani abu ya zo na jastar da shi amma asalin ruwa ruwa mai tsarki ne nan akwai ishara Allah ce mu muka saukar da ruwa aiki ne da ba wanda ya ashe shi kina ya kamata mu gode mu Allah yana nuna mana ya cancanta ya zama abun bauta inda yana abin da babu wanda ya ashe shi Allah yake cewa linuhiye bihi baldatan maitan haka dai ko dan mura yadda gari wanda yake matacce ƙasa bayan ta muce bayan ta mutu sai mu sabko da ruwan sama sai ta rayu sannan wa nusqiyahu mimma khalaqana mu sha yadda wannan ruwa ga halittun da muka yi cikin halittunmu da za mu share akwai an'aman akwai dabbobi mu shayar da su dabbobi na gida su sha daga cikin wannan ruwa wanda muka sauko da shi wa anasiya kasira da kuma mabukata masu ya su malamai su ce anasiya kasira ai motajin kasir da mabukatar ruwan duka su sha wasu ka ce a'a wa anasiya kasira da kuma mutane da yawa mu shayar da dabbobi da mutane linuhiya bihi ballatan maitan murayar da gari ƙasa wadda ta mutu sanadiyar saukar ruwan sai ta rayu kamar yadda Allah ya ce fa idan anzalna alaiha alma ahtazzat wa rabat in muka saukar mata da ruwa sai ta motsa ta kumbura ta fashe sai ta fita shuka Allah ya ce haka za mu rayar da ita ƙasar ta rayu sannan kuma wa nusqiyahu mimma khalaqna mushayar da shi daga halittun da muka yi an'aman dabbobi wa anasiya kathira da mutane da yawa ko kuma da mabukata masu yawa walaqad sarrafnahu bainahum muna caccanza ruwa tsakanin halittu na mutane me yasa muke haka liyadhakkaru dan su wa'astu amma duk da haka fa aba aktharun nasi illa kufura da yawa daga cikin mutane sun ƙi sai dai kafircewa ibn abbas yake cewa babu wata shekara ta duniya da ta fi wata shekara ruwa kowace shekara ruwan da ake yi a ciki shine ake yi a cikin kowace shekara sai dai akan kawar da ruwan wata shekara na wani gari su fi na wani gari yawa an fahimta wasa amma ruwan da za a yi bana guda ne sai a kalle ku ga ruwan da aka niyyar ba ku to amma inna ba la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai zaman to kun canza hali sai a rage muku ruwan a ba ko shi ba dan ku ba dan wasu sai zama na wasu ne za ku sha Manzala ya ce, وما يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء لولا البهائم لم يمطر mutane in sun ka hana zakka za a hana musu ko digo guda daga sama ba dan dabbobi ba da ba su samu ruwa kenan sai zama bari ku ci alfarma tawa ta dabbobi dan ku san ruwa ba ku dai ake yin su dan ku ba shi Allah ya ce wani su tsayahu mimma khalaqna sai ce an'aman ko ba haka bane dabbobi wa ana siya kasida da mabukata da yawa da mutane masu yawa kenan ba dan ku kaɗai ba to sai a ba ku gwargwaron abin da ya kamata ba in halin ku yayi gyaru sai kuma a ƙara muku ruwa shi yasa Allah ya ce mukan jujjuya ruwan sai ka gaba na wasu sun wasu samun ruwa Allah ya ce mun yi haka ne dan ku yi ta dabbori kenan duk lokacin da kuka ga ruwa ya ja muku baya to ku tsaya ku dibi kanku ku gyara in kun gyara sai ku ga ruwa ruwan ya dawo an gane ko shi yasa imam al-bagawi a cikin tafsirin sai ambace cewa ma min sa'atin min laylin wala nahar illa as-sama' tumtir babu wani sa'a ta duniya da ba a ruwan sama yanzu haka da muke magana wata ƙasa ana na ana musu ruwan sama sadda aka gama ma wa'in sai su a sakan ma wa'incin sadda aka saka mu wancan a saka mu wancan tunda Allah ya duniya babu wani lokaci da ba a zubar ruwan sama sai dai ya kawo gari ruwan da ya zuba saman tudu ya ba da shuka ruwan da ya zuba cikin teku ya ba da lu'ulu'u da kayan ado can sai ya tsirar da wani abu bai zuba akan banza ba yi ruwan teku ba to in ruwa ya zuba saman teku haka zai ta yi a akwai abin da zai bayarwa a ƙasa kamar yadda in yi zubo a sama akwai abin da zai bayarwa wannan hidima so ake ma ita mu mutane ake ma wannan hidima in Allah zai yi ma hidima a halin kana saba masa ina in ka bar saba masa in Allah zai yi ma hidima kana nan duniya cikin masu sabo ina in ka je aljanna haka mu yi aikin kwarai mu je mu ga abin da Allah zai mana Allah wani ne Allah subhanahu wa ya taimaka mana Allah madaukin sarki yake cewa ولو شئنا عند موسى لبعثنا في كل قرية نذيرا da kowace mutanen ƙasa kowane mutanen gari da mu aiko musu da annabi wanda zai musu gargaɗi amma sai muka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kadai dan me dan yayi gargaɗi ga mutanen duniya jiya wani ya mun tambaya ban fahimci tambayar shi ba ko yake cewa wasu suna cewa ba a ce ma ahlul kitabi mina na sai dai a ce musu menene to ni amsa da na bashi cewa eh in an ka ce musu ahlul kitabi da wata manufa babu lahi inda Allah ya fire su haka ko amma a kira su ahlul kitabi da niyyar cewa ba kafirai bane to wannan kafirci ne kun fahimci wannan ka yadda ahalul kitabi ahalul kitabi ne amma ka yadda ba kafirai bane to kai ka kafirta saboda wanda Allah ya kafirta in baka kafirta shi ba to kai kafiri ne dan Allah cewa yayi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas manzo ba mu aiko ka ba sai ga mutanen duniya gabaki daya sai kuma Allah ya ce wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'idu duk masu wani kungiyoyi na addinai daban-daban daban-daban sadda manzo ya zo in busu aje nasu ba sun kabe shi to yan wuta ne in ji Allah wa ake ma alƙawari da shiga wuta ba kafiri ba sai wani ya zai ce ma a a ahlul kitabi ba kahirai bane su ma suna da addini an ce ma ba su da addini suna da addini Allah ya ce bai yarda da shi ba ga wanda ya yarda da shi wa man yabta bayar al-islam dini sai Allah ya ce menene falan yuqbal min to sai suka ce suna da addini an ka ce an yadda kuna da addini amma Allah ya ce bai so shi ga wanda Allah yake so to sai kai ka zo zaka yi gyara ka ce awo suna da addini mun yadda kahirai ne ka ki yadda su kahirai ne wannan kahirci ne yi ma Allah gyara ne da haka wannan matsala ba ta wasa ba ce je ban fahimce shi ba ne sai daga baya abin ya shigo min yanzu akwai wasu makarantu wanda amerika da faransa suka gina su na a ilmantar da mutane da'awa in ana yin da'awa ya zama da ba yahudi da ba nasare da dan bori da kahiri da mai sallah duk ɗaya ne kuma kowa zai shiga aljanna wannan kafirci ne tsantsa kafirci ne kuma kafirai ne suka hada wannan dan ku da kuke da imani su raba ku da imaninku da haka ko da mafarki ko da wasa kakka ji aranka ko kaɗan ka yadda cewa wai alil kitabi kirecen ka yadda ba kafarai ba ne wala ka shiga uku in ka je ka gaba ne don Allah cewa ya yi li'unzirakun bihi wa man balag ka ce musu an aiko ne da alkur'ani don muku aziku da nake tare da ku sannan duk wanda a duniya in ya ji da'awa to shi ma ya shiga cikin wanda nake ma wazi haka kiyaye in to shi da ya fahimci musulunci a wani littafi ba ƙorani ba mu dai a ƙorani duk a bayanan da mun kai a ƙorani ne muka face ko ba haka ba ne a kuma fahimtar magabata sai kai da ka fasar ƙorani a fahimtar sahabban manzon Allah sai wani shaidani ya zo ya ce ma a'a ba daidai ba ne shi shi na ya gane to ko kahimi ilimi in dai fahimta ka ta saba mata sabon manzon Allah taka ce kuskure aje ta ba a son taka fahimta sahabban manzo Allah yake su dan su manzo Allah ya koya musu fassara alqur'ani yadda manzo Allah ya fassara alqur'ani shine daidai ba yadda kai ka gano ba dan haka wanda zai zo shi na wani gyara a dai akwai wani coci a wani iglis a Kaduna da musulmai suka je taya kiristoci murnan sallansu dan ya zama akwai haɗin kai kirecen ɗin nan ba su wuce ɗari uku ba amma musulman da suka je sun yi dubu ɗaya wajen yi musu murna wannan ƙasar da wannan abun yake ana zama wa lahiya mai cewa shi musulmi ne har yaji ya yadda duk wanda ya ce bai bi addinin manzo ba haka ce yana kan daidai ba kai ka zauna lahiya ba ƙasar ma ba za a zauna lahiya ba haka jama'a mu maka mu'adalci ka mu sa son rai a cikin addini addini babu son rai a cikin shi gaskiya dai guda ce kawai duk wanda bai bi manzon Allah ba kahiri ne an ba ka son to a ce ma kahiri ga bi manzon Allah to ai ko ba ka wani mu ci gaba da karatun mu na yana tambaya ce kenan babu aure tsakanin mu da su addinin mu bai hana mu mu aure kiriciyan ba cewa ya yi wala tunkihul mushrikati ko hatta yu'minna ko wala amanatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum sai Allah ce wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum ko mutsaya ana wannan aya tana nuna wa'inda aka haramta mana ma'aura shine mushrikai mata kuma kanmu ba ɗiyan kanmu bayar da ɗiyanmu mata aure ga mushrikai amma su ahlul kitabi mu aure su ba laihi bane addini mu ya tabbatar mana da wannan a cikin suratul nisa ba na so ya tsaurar magana amma abin da zan tambaya yanzu musulman mu sun kare ne to wani shedanci zai kai ka kai sai dai alal kitabi ka aura ba mun ci haramun bane Allah ya halasta wannan an gane wannan kenan kakka shigo da wata shubha amma tambayar da nake mu namun ma waɗanda masu sa hijabi da niqabin sun kare ne to kuma duka baka kasa samu wanda zaka aura sai dai kirice wanda yake bai son annabi kaka ji ta dai kake so ta ina na son ta shigo ka shine abin tambaya yau mutumin da ya ce bai son mahaifinka yau bai son shi gobe ka san da wannan kayyada wata ce kayyada ku zamana da shi in har baka yadda ka zamana da wanda yake mahaifinka ba wanda ya ce bai son annabinka shine wai zaka yi shi ne kake sha'awa ka zamana da shi ina ne hankalin ka yadda hmm? ya kamata jama'a mu zama masu hankali ai ana neman addinin mu فالدين مبني على المصالح بها الصلاة مبني على المصالح الدين المسلمي أنا جينا شيني أكا منيني أكا مصلحة فإن تزاهم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاهم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد الدين مو الدين لمصلحة idan maslahohi suka zo abu biyu ne ko wani ne a ranjanka to addinin mu cewa ya wanda ya yi kyau shi za ka ɗauka aure maslaha ne ka aure musulma maslaha ne ka aure ahal kitabi Allah ya yi da babu laifi to amma mu zo mu haɗa da ka aure kirecen da ka aure musulma wadda dama musulmai ce iyayenta musulmi ne wani ne ya yi amma sai ga wani shaidani ya zo na ce ai addinin mai hana to mun ci addini bai hana ba ne to amma a al'adar mu da hankali mu wani ne ya yi abadan ya kamata a cire sauri a cikin addini cire sauri a cikin addini ni dai addini na ya hada ya hada sai aure ahlul kitabi ba na shakku akan haka amma ni dai ahlul kitabi ko za ta mallaki duniya ta bani komai ba zan aure ta ni kuma ban son ta kuma daidai da second dai ahlul kitabi taban sha'awa in aure ta ba saboda ba ta yadda da annabi na ba ba yadda za a yi in so mutumin da bai so annabi na ba ta kakari kuma musulmi na kwarai ya ishe ka wa'azi mutum shi bayyana cewa ba zai bi annabinka ba ba zai ma annabinka biyayya ba ko kuma ka ji a to ba da yi a zamana lahiya da shi yaushe addini mu ba addinin faɗa bane fa ba a faɗa addinin mu ba a ɗaukan makami a addinin mu amma wanda bai son ka ba ka son shi a addini wanda bai son annabinka to kai ma ka sa mai ruwa kakku wala da shi kakka zage shi wala eh mu mu'amala amma bangaren addini ba ba ni ba kai saboda ka ce baka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jama'a manzo Allah wasa ne sai mutum ya ce bai son manzo ni in ce ina son shi ta kaka Allah ya gyara mana jihadi ba to in kan wanga ta mu in ka aure ta ba jihadi bane ai duka jihadi ne ko ai yanzu muna da ƴan matan da eh a ko bata musuluntan ba addinin mu ya halasta ka aure ta to almuhim auren ta maslaha ne to mu ma namu auren su maslaha ne ko ba haka bane to jihadi biyu ne wanne ne ya kamata ka fara yi tukuna yanzu gida ana da bukata dashi ana da bukata ina za ka fara basuwa haba jama'a eh na mm eh eh ta ce za ta musulunta eh to yana ya wurin amma muna nuna ni ina bada labari ne akan kaina ni kun gane misali ko eh amma addini mu ya halasta muna kowa da nashi ra'ayi ni na bada based on me kenan kamar ni a na ra'ayi ba yadda za a yi wanda bai so annabi na in so shi kawai ƙada'an amma addini mu bai hana ba sai yi wa akwai wani maslaha da kai ka gani ko ba gaba ne Allah ya mu daji ɗaya to ka aure ɗan ɗariƙa ma ta mai dama ‘ya'yanka ‘yan ɗariƙa balle ka aure shi ne ce Allah ya kare mu jama'a mu ci gaba Allah ya ce walau shi ina inda mun su laba'atna fi kulli qaryatin nadira da kowace alƙarya mun aiko musu da manzo amma Allah ce mun yi haka ba ya mun kaso mun aiko duniya ga manzo Allah ya zama shi kadai ne Allah ya ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ku cika ce da mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya kowa ya shiga ciki saboda haka fala tud'il kafirina kada kai makafirai biyayya wajahiduhum bihi kai jayayya da su kai jihadi da su bihi da shi alqur'ani kenan jihadan kabira jihadi mai girma wa huwa alladhi maraja al-bahrayn yanzu zamu zo wani nukta wannan nukta tana son ta kara maida mu baya mana kowa ya kakkabe hankalin shi ya koma ya dauko sabon karatu shi Allah da yace abauta masa daga cikin abun da yake yi ga wasu in akwai wanda ya sai shi a gani wa huwa alladhi maraja al-bahrayn shine wanda ya hada teku guda biyu tekuna guda biyu Allah shine wanda ya hada su hadha azbun furat wannan mai dadi ne kun gane ko ma'ana yana da aka ce azbun furat mai tsananin dadi wannan ruwa ne mai tsananin dadi wa hadha milhun ujaj shi kuma wannan teku ne na gishiri amma mai tsananin lami wanda ya shiga teku ya san wannan duk karin halinka in ka gumar ruwan teku sai dai ka zubra su amma ba ka shi su a kwaba ma gishiri ka sa a baki yayi ma sauki da ka sa ruwan teku cikin bakinka wanda ya shiga teku ya san wannan kawai game teku da gishiri kai da Allah na wani aikin nawa ne za a yi eh a ce an dai zuwa mata gishiri kawai aikin da Allah kaɗai ya yi ba shi ya ruwan ba teku ta yi ta zuba gishiri har ta yi lami don Allah bai shiga aya ba kasan wanda ya wanga aiki komi yace zai ma zai iya to kuma shi tekun ya sa mata gishiri sannan ba ita kaɗai bai ce ya yi wani nau'in teku wanda shi kuma mai ba su babu gishiri ya zala ce marajar bahraini ya taɓiya bai nahu ma barzakhul la ya Allah ya ce mahaɗar ruwa guda biyu ga wannan teku na lami ga wannan teku wanda bai da lami wanda yake kallon fina-finai yana ganin irin wa'annan makawaɗe ana kawowa kaga ga wanga teku ga wanga teku ga su a haɗe amma wanga bai shiga cikin wanga Allah ce bai lahu ma barzakhun tsakanin su akwai wani shamaki wanda ido bai ganin shi amma Allah ce mu mun kasa shi la yabghiyani ba sa gamewa da juna wannan teku inda zai ɗauki ruwa ya zuba ma wannan sai wannan ya ɗauko ruwan wanga ya maida mai abin shi Allah ya ce kuma haka za su yi makwabtaka su zauna saboda shi Allah shi ya isa a haka in ka isa ka ɗobo moɗa ɗaya na ruwan sikari da ruwa ɗaya na ruwan gishiri ka zuwa ka ce kana son a game eto wanda ya haka ya cancanta ka san shi ne Allah shi yasa Allah yake cewa menene waja'ala bainahuma barzakhan ko ya sanya shamaki a tsakanin su ko hijran mahjura mana da katanga abin kiyayewa mana ya sanya mane abinda zai hana shiga wannan zuwa wannan ana ya hada su ya hana game wasu gaba ke daya Allah ya samu dace amin shi ne ci hijiran mahajura nan ne muka ko ai haraman muharraman min an yi ghayyira ahaduhumal akhar Allah ya haramta ɗayan su ya canza ɗaya ya hana wannan ko da sun gamu wani bai canza wani sai dai kowa shawari in ba Allah ba shin wani na zai dogo ruwa su shiga wa'inga wa'inga su yi ta wa'inga babu mai haɗewa da wani sai Allah wannan ba abin a duba ba ne ya kamata a duba a san Allah shi cancanta abota masa sai Allah ya ce gaba wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan Allah shine wanda ya mutum dan adam daga ruwa shine digon mani na namiji da na mace faja'alahu nasaban Allah ya sanya shi ya zamo ƴan uwan juna na nasba wa sihiran ya sanya suka zamo ƴan uwan juna ta sarakuta haka wasu malama suka faɗa waja'alahu nasaban ya sanya ku kuna da nasaba da junanku ɗan uwa kuke amma ta hanyar jini wasu hiran ya kuma sanya ku kuka zama ɗan uwa na juna kuke amma ta hanyar sarkuta wanda ka aure yashi ba ku zama yan uwan juna ba wanda ka aihi ƴaƴa ga matar shi su ma ƴaƴa sun zama juna to shine Allah ya ce shi na yawan nan kaga wannan yana nuna menene yana nuna kudura ta Allah subhanahu wata'ala wasu malamai suka ce waje alahu nasaban ya sanya zuriya wutar zama nasaba ma'ana nasban ma la yahillu nikahu mata yanda baya halasta ku aure su wa sihran ya sanya wasu mata kuma ma ya hillu lakum an tankihu wanda ya halista gare ku ku aure su shi wannan aiki an gane wannan mu ce ko duk wanda ka dauka yayi shine wanda ya halicce ku daga digon ruwa ya halicci mutane ya adam sannan ya sanya ku kuka zamo ƴan uwa na jini da kuma ƴan uwa ta hanyar sarkuta ko kuma ya halicce ku nasaban kuka zamanto baya halasta ku aure juna wasihiran kuma ya sanya wa'incin yana halasta ku aure juna tsakanin ku da su shi yasa duk inda kaji ana magana sarakuta to ta hanyar aure aka samu wannan dai nuna wannan ya halasta ke Allah yake cewa wa huwa alladhi khalaqa wa kana rabbuka qadira ubangijinka mai iko ne akan komai duk da haka Allah ya ce wa ya'buduna min dunillah kahirai suna bauta wani Allah duk da wannan ayyuka da Allah yi da wannan misalai da aka yi musu sun kasa ganewa wa ya abu duni min dunillah sun zo suna bautar wani Allah shi ho wannan abu da suke bauta wanda ba Allah ba ma la yanfa'uhum bai amfana su komai wala yadurhum bai cutar da su da komai kana da kafiru ala rabbihi zahira kahiri me yin fito na fito ne da Allah annabi sun ce zahira ay mu'inan ala shaitan yana mu'inin da shaitan ala ma'asiyatillah yana taimaka ma shaitan wajen saba wa Allah wajen hada Allah da wani kaga in ba dan kahirci ba Allah dai wannan bai cancanta a ce wani ya hada shi da wani abun bauta ba amma arsalnaka ba mu aike ka ba illa mubashiran face kana mai bushara wa mutane cewa wanda ya aiki alheri yana da aljanna wa nadhiran kuma ka zama mai gargadi cewa wanda ya saba wa Allah yana shiga wuta kulka ce da mutane ma as'alukum alaihi min ajr bana neman wani biya a gurin ku na wa'azin da nake muku illa man sha'a sai dai wanda yake so an yattakhila ila rabbih sabila ya ciyar da wani abu zuwa ga Allah dan neman yarda Allah fasara ta dai kenan ko kuma illa man sha'a an yattakhila ila rabbih sabila sai wanda yake so ya bi addinin Allah ya gane gaskiya ya aiki da ita manzo baya yin wa'azi don a biya shi shi yasa harkar da'awa fi sabilillah ake yi da zaran kace zan yi da'awa amma nawa za a biya ni to ta rushe ba ta yi da kama fara bari za ka yi bar kasancewa wannan aiki aiki ne mai wahalan gaske aiki ne wanda ake yi don gobe a samu a tsira gaban Allah haka manzo Allah ya yi shi ce amma illa man sha'a sai wanda ya so an yattakhidha ila rabbih sabila ya ciyar da wani abu dan neman yarda Allah shi kuma wannan ba dole bane wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara garayayyen nan wanda baya mutuwa wa sabbih bihamdihi kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira Allah ya kasance masani ne game da sanin bayan zunubi na bayansa mana yana da labari da kuma gane dukkan zunuban da bayansa suka gabatar lillahi khalaqa samawati wal arda Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci sammai da kasai kuma bainahuma da halittun da suke tsakanin sammai da kasai fi sittati ayyami a cikin kwanaki shida thumma stawa ala al arsh sannan ya daidaita akan al arsh al arsh ne gado na mulki daidaituwa ya daidaita yadda ta dace da shi kai imani da Allah ya daidaita akan al'arshi dole ne yaya ya daidaita ba matsalar ka bane ka san wannan an gane ko Allah ya ce ar-rahman shi Allah mai rahama fas'al bihi khabira ka tambaya game da labarin shi shi yafi sanin irin labarin zai baka game da cewa ko shi waye yasa su malamai suka ce ar-rahman shi Allah mai rahama fas'al bihi bihi bi ma'ana anhu ka tambayi labari game da shi shi in baka san ko shi waye bane khabiran Allah mai bada labari ne game da duk abubuwan da ke gudana ma'ana waye sama waye ƙasa waye faɗi haka waye halicci mutane waye yi tekuna waye yi kaza ya ce wa'in ga labarai in kana son ka ƙara ji ka zo ka ji su a wurin Allah shi ya fi sani yadda abin ya kasance an ka ƙara yin imani wasu malamai suka ce a ar-rahman shi Allah mai rahama ne fas'al bihi khabira tambayi mai ba da labari game da shi shine manzon Allah cewa duniya ba wanda ya iya ba da labarin Allah irin manzo sallallahu alaihi wasallam yace to in kana son labarin Allah ka zo ka tambayi manzo shi yasa in kana son ka san Allah hadisan manzon Allah ko kaga shi nan ya bada nashi labari in kana son ka san Allah ka zo gurin Allah ka koma Qur'ani babu inda zaka gane Allah in dai ka bar Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu gane yana tambaya yace me bambancin al'arsh da kursi yanzu kamar in za mu yi fassara in ka ce alkursiyu da hausa me alkursiyu kujera me al'arsh da hausa gado gadon mulki shi ake ce ma arsh ba kowane gado ake ce ma arsh ba sai gado na mulki to a al'adamu da gado da kujera wahi girma gado ya girma ko to shi yasa shi kujeran Allah wasi'a kursiyuhu samawati wal ard Allah ya ce kujeran shi ta mulki ita kadai ta hi girman sammai da ƙasa to in kujerar ta hi sammai da ƙasa to shi kuma garin da ya hi kujera girma kaga shi ke an misali ya hito ko shi yasa a halittu da Allah ya yi babu halitta da ta kai al'arshi girma kuma wa kana arshuhu alal ma' gadon mulki na Allah duka saman ruwa ne ruwa na an ka zuwa sana ka ɗora gadon mulki sannan Allah ya daidaita akan gadon yaya ya daidaita daidaita dai an sani yaya yake wannan musa kai majhul ba sani ba ko amma wal imani bihi wajib imani da wannan wajibi ne wasu'alu anhu bid'a kama ya tambaya ka Allah ya katsa wannan bid'a ne kawai Allah ya daidaita akan al'arshi a saman sa shikenan mu mun imani da haka Allah ce wa idza qila lahum usjudu lirrahman ko ba nan bane in aka ce da kafirai ku yi sujada ga Allah mai rahama qalu wa man rahman sai su ce wane ne ar-rahman kaji ha anasjudu lima ta'muruna yanzu mun sai mu yi sujada dan ka umar ka umarce mu wa zadahum nufura sai wannan ya kara musu gushewa gaskiya ya kara musu kafirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yi musu wannan wa'azi sai ce haba su za su yi imani da Ar-Rahman ba za su yi ba ai manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sulhul hudaybiyya shine hudaybiyya wannan shekara ne an kai hudaybiyya shekara ta nawa kun je abin da ya ce ai mun yi suratul fatah da ko ba mu yi ba ashirin ashirin in ba a faɗi wannan ba dala ashirin ashirin a ƙarisa hannu ko mutum nauna sai wani ya ramta ya bani daga baya haɗa bai a bashi ai mun zo suratul fatah ko ba haka bane mun ka ce لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أجل يقول بقى بني دون ناي wannan bayani sannan ma na yi bayani akan umratul qada ita shekara kenan shekara ta shidda sun ka to aka hana musu sun ka koma ko shekara ta bakwai suka zo suka umratul qada ko ba haka bane to shine a shekarar da aka zo za a rubuta yarjejeniya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyidina Ali uktub bismillahir rahmanir rahim sai ka hada suka ce a ina ai mu wa rahman mu abu mu yadda da wannan ar-rahman mu yadda da shi ba kun fahimci Hausa sai dai a goge suka ce sai dai ka rubuta bismikallahumma haka zaka rubutawa manzo Allah ya ce sai na Ali goge ka sa bismika Allahumma manzo Allah ya ce Ali ya ce ban ya goge rasulullah mun ko ta hausa to shine wai in an ka ambata musu Allah sai ce wa man rahman in mutum bai san kima abu ba kai sai dai ka je masa haushi a banza ka ɗau zinariya kilo goma ka ba maha- mahaukaci sai ya gama kallonta ya ƙara- ya kaɗa ta cikin masai sai ka ji haushi ka jin hawan jiri ya kama ka saboda bai san ba ɗinta ba to haka wanda bai san Allah ba kakka yi mamaki ya faɗi magana kan Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo Ka'aba yana addu'a yana Allah Ar-Rahman sai kare suka je suka ce a ai shi ya ce ubangijin shi guda ne amma yanzu mun ji shi na addu'a yana ce Allah Ar-Rahman kenan shi ma dabara ya kai mana ba Allah guda ne gare shi sai sai Allah ya ce qul du Allah aw du Ar-Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna sai Allah ya sauka musu da waccan aya ya musu raddi yace in ka tashi roƙo ko gobe ka roƙe ni da sunana na Allah ko ka roƙe ni da sunana mai rahama duk wanda ka zaɓa ni ina da sunaye kyawawa ka roƙe ni da su to su kuma wa'incan ya ka ce da su ku mai rahama su jira sai cewa man rahman kun sa da suke cewa wannan eh, eh, musailama sai su ce musailama ta ka zaɓa shine ar-rahman ba ba Allah ka ba shine sai Allah yake cewa wa zadahum nufura wannan ya ƙara musu gushewa daga gaskiya tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja albarakatun Allah sun yawaita wanda ya sanya hanyoyi a cikin sama malamai suka ce alburuj ay alkawakibul izam manya manyan taurari sarki ya tabbata ga Allah da ya sa manya manyan taurari a cikin sama ko suka ce abinda ake ni da buruj shine manya-manyan gidaje kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ishara a cikin alkur'ani fi burujin walau kuntum fi burujin mushayyada kenan buruj ko sai suka fassara shi da manya-manyan gidaje inda qur'ani ya zo da ma'anar buruj gidaje ne manya amma al-azhar fi ma'anayin shine ta farko cewa ja'ala fi sama'i burujan wanda ya sanya manya-manyan eh, abin nan taurari a cikin sama ko kuma manya-manyan masaukan halittun da suke zama a cikin sama. Na'am, waje alafi sirajan Allah subhanahu wata'ala ya sanya rana a cikin sama, wa ƙamaran munira kuma ya sanya wata wanda yake haskakawa. Allah ce, Wahu wallazi ja'ala shamsa diya'a wal qamara nura. Allah shine wanda ya sanya rana mai bada haske wanda a cikin shi akwai zahi ya sanya wata ya zama mai ba da haske wanda cikin hasken nan babu zahi wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan Allah shine wanda ya sanya dare da yini su zama masu maiwa juna su zama halifofin juna ba wanda ga makaroma juna da dare lokacin shi yayi zai zo da yini lokacin shi yayi zai zo shine ake ce ma halifanci wannan ba aya bane in Allah ya so wani bai sai ku alƙawari da mutum cewa mu haɗu da dare sai dare yake zakkuwa kai ta jira dare yake tahuwa ya makaro ko ba haka bane ko kuma wani bai ku alƙawari da sahi sahi take zakkuwa amma da yake Allah shine ya kaddara abubuwa sai ya sa da dare yayi lokacin shi zai zo da yini yayi lokacin shi zai zo Allah ta shine wannan in ka isa yanzu dan kana da uzuri da sahi kace sahi ta yanzu yana yi dole sai dai a jira ashe wanda ke yin wannan shi ya sarki shi ce cin tabota masa Allah yake cewa liman arada an yadhakkara ga mutumin da ke bukata ya wa'azu dare da yini mai wajuna da suke Allah ce ya isa mutum su zame masa wazi aw arada shukura ko kuma wanda yake so ya gode wa Allah a bisa ni'imar da ya mana ni'imar dare da rana ni'ima ce babba sai mu gode wa Allah akan wannan ni'ima wa ibadur rahman to nan za a ba mu siffar bayan Allah nagari in kana da irin wannan sifa kana da ɗaya daga cikin sifofin bayan Allah nagari wanda Allah yake so ga sifofin na ɗaya Allah ce wa ibadur rahman bayan Allah na bayan Allah mai rahama nagari sune alladhina yamshuna alal ardi haunan sune ke tafiya a bayan ƙasa cikin tsanaki bisakina da natsuwa ba sa alfahari ba sa girman ka su wa idza khatabahumul jahiluna idan jahilai suka yi musu zance suka neme su rigima qalu salama sai su ce salama ma'ana sai su faɗi magana wanda babu rigima a ciki magana wanda bai jayo faɗa yasa za ka ga wani an faɗi magana da in kai ne sai an ɗebi riga sai shi da ya ce Allah akbar sai kai wani kai haka kake sai shi ga bai tayi shi ba abun bai mai ciwo bane ina ganin bai kamata shi da kai a zo ana raba ku shi yasa wani lokaci fada ya kamata ka yi shi amma in ka dibi wani abu sai ka bar fadan dan wani abu kinan bai kamata kana lattija ba a cikin unguwa ana ganin girman ka dan wani ya bata ma da sai ka ce riga ka ce sai kun ci uban juna kai da shi bai yi ba hakuri za ka yi sai ka ce haba ai ni ba girma bane ba girma na bane in ji faɗa wani ma zai ce wani za ka yi da ai magana sai ka ce to ya zan yi yanzu ni ni kaza za a ce kaza haka ake son ka zama ya kamata in ka kai wani matsayi ka bambanta ga misali kamar tare da yan garin gagayi mafi yawanci mata sai ka ga an jero ya tana rike da rake tana sha uwa na rike da rake a hanya ana fira ana sha ya kamata bai kamata ba kamata ya an girma a sa an girma sai ka ga lattijo bakin hanya yana cin tsire ba haramun ba ne amma ai bai kamata ba kun fahimci hausa ranar na zo sai na ce malam bisimila ga tsire na kare na ce ni zai ci tsire na naga ai na hauka ce dala sauki to misali da na kawo ba ba na ce laifi ba ne amma dai ya kamata wani abu a ce ba kai kamata ka yi shi ba والذين يبيتون لربهم سوني وإن سكي قوانا زواغ أبنججن سو سجدا سنة قوانا سنة ين سجدا وقياما سنة سيوان دري سنة ين سلاك الله إن دري سنة تاشي سو سلاك دري كاجي وانا سفاكو bayan Allah na gari suna tashi cikin dare suna yin sallah suna yin sujada ga Allah subhanahu wataala walladhina yaquluna rabbana sirf 'anna 'adhab jahannam sune waɗanda ke addu'a suna cewa Allah ka kare mu daga azaban wutar jahannama inna azabaha lalle azaban nan na watan jahannama haka ne ko kana garama mana ya kasance mai tsanani ne mana mu'lim kenan ko kuma garama mulazim abin da yake mulazim abin da yake lazamtan mutum azaban watan jahannama yana da zamtan ka ne inda mutum shi ko da yaushe yana ciki yana inna azabaha kana garama lalle azaban da ya kasance mai lazamtan mutum ne duk da yake akwai dogon bayanai da malamai suka yi amma dai na taƙaito ne akan wannan fassara inda kamar musanya ne ni'iman da Allah ya maka farai a duniya suka bi aiki da ita to in sun zo lahira sai zama kamar ana goge musu ita ne saboda ba su abai abin da kenan ya zama kamar ramuwa kenan Allah ya kare mu Allah ce in na na ne innaha lalle ita wata jahannama sa'at mustaqarran ya munana ta zamo matabbata ga mutum mazauna ga mutum wa muqaman da wurin tsayuwa mana a ce wurin gidanka da mazauninka cikin wutar jahannama ne Allah ce wannan abun ya munana daga cikin sifar bayan Allah na gare su ne wallazina idan anfaqu su ne wanda in za su ciyar daga cikin dukiyoyin da Allah ya ba su lam yusrifu ba za su yi barna ba in ga da ce ma israfi ciyar da dukiya ta hanyar Allah amma a yi abin da ya wuce ka'ida wannan shi ne israfi ciyar da iyalinka halas ne ya halasta amma abincin jika goma zai isa gidanka saboda kana da shi sai ka sayo abincin jika ashirin a ci na jika goma saura a je a zurda wannan me yake ce da shi bahaushe sai ya ce almubazzaranci ba shi ake ce ma almubazzaranci ba akwai bambanci tsakanin at-tabzir wal israf at-tabzir huwa al-infaq fi ghairi ma yurdillah shine ciyar da dukiya kaga abinda Allah baya yarda da shi ciyar da dukiya ta hanyar haram da dan kadan da mai yawan shi duka tabziri ne shi inda ake yin israfi shine ciyar da dukiya ta hanyar da Allah yake so amma kuma sai a ya wuce ka'ida to wannan abin da aka yi wuce ƙada ya zama israfi ba ya halasta to su mu'minai mutanen kirki ba sa yin wannan in za su ciyar da dukiya za su tsaya daidai gwargwaro ne ba su yin israfi sannan walam yakturu ba sa yin rako ko mina ce ba sa kwakwafi ba sa maki hannu gidanka bukatar su jika biyar ne amma sai ka ce kullum ai hakuri da jika uku ko jika biyu ba ɗabi'a su bane wa kana baina zalika qawama ya kasance a tsakatsakin wannan abin yake tsayawa qawam tsayuwa kenan ai at-tawassul yana tawassudi ne tsakanin tasrifi da taktiri baya taktiri baya tas- eh, israfi shi tsaka tsaki ne to haka ake son ka zama gidanka ma su gane kai matsakaici ne an fahimci hausa wani sai ga ustazu ne kullum hannu mace ne shi kaf ba a yin haka malam ustazu kamata ya mata ustazai su bambanta da sauran mata amma wallahi wani bi sai ga ana kuka da ustazai da kin matsa mai sai ya ja miki aya shikenan a'a kamata yayi ka dan sake mata ita ma ta dan rinka sakewa yau in an cito wance ga dan wannan gobe ma ga dan wannan jibi ga dan wannan ita ma ta gane radda babu babu ne radda akwai kuma akwai ne haka kamata ya rayuwa amma kai ya zamanto gidajen mu ba su bambanta da sauran gidaje ba wallahi ya kamata a ce kowane ustazo matan unguwa su rinka sha'awa ina ma su ne matan shi haka ya kamata in babu a san babu ne an gane ko to akwai kuma ustazan da sun samo sai su kawo musu to yau yau abin nan farauta ta yi dawa ta yi nama gashi in bayan haka kai dai kana nan tsakatsaki Allah ya kare mu Allah yake cewa alladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar su mutanen da Allah ya zaba ba sa bautar wani Allah tare da shi ba sa bautar gunki wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe shi illa bil haqq sai dai da haƙƙi na shari'a wala yaznuna kun ba sa yin zina ba sa neman matan da ba nasu kila wannan manya manyan laifi ne Allah ya gani an tabbai manzo Allah wani laifi ne yafi girma a duniya yace hada Allah da wani sannan na biyu yace abin nan eh kashe ran da Allah bai ce a kashe ba aka ce sai wanne yace kai zina da ƴan makwabcinka zala ce kai zina da mata na waje har sau goma ya fi sauƙi da kai zina da ƴan makwabcinka amma yanzu sai makwabcinka ya amince ma kuma ka lalata masa ya in kasuwanci ya rikice ma kullum kai ta istighfari ka ce mun kasa gane ga bannan ta kai ka kunna mu kanka wuta ka kunna mu shagon ka wuta wallahi wasu laifin baya ne yake cin sun kasa gane wani sai ya zama uwaye na sun kai masa baki wala cin amana na abbe da kai daga wallahi ku kiyaye wani laifi bai barin kai gaba wanda Allah bai so ya bari sannan magana kisa jama'a ba a daukar doka a hannu duk wanda kaga zai ɗau doka a hannunsa to ba ahlus sunna bane ahlus sunna ba sa ɗaukar doka a hannunsu ba ka ɗaukan makami kai ma wani hukunci wannan aiki ne na hukuma ku kula kowa da nashi aiki in ta kama aiki ne na makami ku kai ma hukuma in sun gara ma su yi sun gara ma ka su yi Allah da ya ce su yi ku kuma an ce ku kai musu amma ku ce ai hukumar yanzu ko an kai musu ba su to ka su yi yan zo lahira sai su yi Allah bayani ku za ta tambaya su ne za ta tambaya da ka kakka ɗauki doka a hannunka Allah yake cewa kamar ya fa'al zalika yalqa thama duk wanda ya aikata wannan laifuka to zai haɗu da sakamakonsa ma'ana za a yi mai sakamakon da ya dace da shi yuza aflahu al'azabu yawm al-qiyama za a linka masa azaba ranar tashi al-qiyama da yakhulud fihi muhana zai dawama a cikin wutar muhana abun yi mawalakanci Na'am. Na'am. Eh ana iya samu. Tambaya mai kyau. Ku kula. Eh duk don mushriki kahiri ne. Kun fahimta wasa amma ba kowane kahiri bane mushriki. sannan duk ahlul kitabi kahiri ne ba kowane ahlul kitabi bane yake mushriki akwai ahlul kitabin da duk abubuwan da suke da shirka ne ba su yarda da shi ba ba su kun fahimci Hausa amma kuma kahire ne inda Allah subhanahu wataala ya tambaye su kafirai sai da akwai wanda suke ganin a su ma mushrike ne inda sun ce Annabi Isa dan Allah ne ko ba haka bane faɗin annabi isa ɗan Allah ne wannan kafirci ne amma in sun bauta ma annabi isa to sun yi shirka sun zama shirkai amma in ba su bauta masa ba suna nan kafirai faɗin wannan magana da su ne na fahimci tambayar ka shine amsa da zan iya ba su Allah ya samu dace na
Allah ya daidaita ka harshe wanda ya dace da shi to don muna da wani abinci wanda sai ya ce karambani ya ya shigo cikin application nan sai yana dinga dubawa da tafsirin alkur'ani sai ya ga inda ake yin suratul kaf hatta idza balaga balaga manzila shams wajadaha kaw takunu fi ayni hamla sai ce wannan akwai ayoyi da yawa Na, a takaice dai.
yake- yake sa pressure bisa shi yake shi ya za a ke wani rana yana saukowa yana kwana cikin wani naka haka
almuhim sai ka tambaye shi kai ne ka faɗi haka ko Allah ne ya ce haka in ya ce Allah ne ya ce ba kai ba to ya shuka da shi ko ba haka bane ya rage gare shi shi ya dago kashe da shi Allah san da yake magana shi ba wai dole ka bane kai dan ba amma haka abun yake kamar yadda kuke Allah ya daidaita kan a ranar shi yadda ya dace kamar irin wannan yarda ne wani zai yi eh shine haka za ka yadda inda Allah ya ce ga yadda abin yake kai ma ka yadda da haka amma kai kokarin ka gano ya abin ya kasance ka tai ka gano kun gane misali ko ya gaji kenan Allah ya kare mu ba abin da ya sauki irin sallama wa magana Allah da manzonsa idan Allah ya ce ga yadda abu yake kai imani ka kama bakinka ya isa ma magana ka san kaza kaza yanzu ka zo ka ce ma mahaifinka wai ba mu kaka na akai akai cikin da aka same ni ni bayani za a yi da Allah dan kirki ne kai wannan ba matsalar ka bace kai dai da ne eh kai da da ne ya akai ba matsalar ka bane saboda abin ya haikar hinka to haka magana Allah take in kai bawa ne na gari Allah ya ce kaza kai imani ga daga mika waya isa kawai Allah ya kare mu Allah yake cewa illa man taba sai dai ka wanda to shine yake cewa wa yukhlu fihi muhana zai dawama a cikin wutar muhana yana abun wulakantarwa illa man taba sai dai in wanda ya laifi ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan kuma ya aiki nagari wa amila amalan salihan ya aikata aiki nagari to fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa'annan su ne Allah zai musanya ayyukansu su zamo kyawawa ma'ana in kai laifi ka tuba to in Allah ya yi ma wannan kurakuran gurin da aka goge su sai Allah ya ce a sa lada wurin shine Allah ya musanya kyakkyawa da mummuna aikin da suka yi وكان الله غفورا رحيما Allah kasance mai gafara ne kuma mai jin kai ne ga bayansa ومن تاب duk wanda ya tuba wa amila salihan yayi aiki nagari fa innahu yatubu ila Allah mataba to shi ne wanda yake komawa zuwa ga Allah komawa ta hakika shine wanda yake tuba na hakika ga Allah subhanahu wataala alladhina la yashhaduna az-zura ga sifar ne bata kare ba daga cikin sifar su Allah yace ba sa shaida na ƙarya wa idza maru bil lagwi in suka wuce suka ga ana banna suka ga ana sabawa Allah maru kiraman sai su wuce suna cikin bacin rai ma'ana suna kyamar wannan abun ba sa fatan su ƙara ma bi ta wannan hanya duk mutumin da ya san Allah in ya gana sabala sai ya ji bai jin daɗi to Allah yake cewa haka suke wucewa walladina idza dhukiru bi ayati rabbihim sune wanda an ka tunatar da su game da ayoyin ubangijin su lam yakhiru alaiha summan ba sa faduwa su yi kamar kurame game da wannan tunatarwa wa umyanan ko kuma su yi kawan makafi game da wannan tunatarwa wani in kana mai wa'azi sai kaga sai ce ustaz Allahu akbar kuma ba kuna yin irin naku ba shi kenan wani sai kaya mai wa'azi wata rana ni wani wa'azi sai da na kare sai ce mana in dai dan wangala hina ai bai sauki ta abinda su wasu ga kaza wannan ba wannan ba dabi'a mu umai bane mu'mini duk lahin da yake komai karancin shi in ka kira shi ka ce mai wani ka bar kaza ka sai ce ma ya gode insha Allah ba zai sake ba don haka ake son ka zama والذين يقولون ربنا سنة وندكي الدعاء سنة يا أبنجم هب لنا من أزواجنا كبام دقماتا يم وذرياتنا وذرياتنا كو دكما آيام قرة أعين وإن ذا سزمي من فرنتكي من كليسو وجعلنا للمتقين إماما كسن يامو مزمو شوا غبني ما سجن سورة الله abinda ake nuhi anan ka sa ko bayan wucewanmu ne in an tuna mu ya zama muna da alherin da za a yi koyi da shi kullum abu da ce mana kenan mu yi ƙoƙari mu yi abun da in mu wuce za a ce kazan nan suwana ne suka yi shi kuma ya zama alheri na saboda in mu ne ya gobe ma sai ka ga wani ya tsaya yana ai sai lokaci kaza sai na yi kaza sai na yi kaza ai ba a tsayan wannan duniyan nan ba ta da garanti wa alaikum salam wannan addu'a in mutum ya rike ta Hmm.
ta isa mishi kamar mutum ya samu ta gari yana tambaya yana daga cikin abin da ke taimaka ka samu ta gari ka hada da kuɗi kuma ai wanga zamani ko mace ta gari inda da kuɗi ba ta da wai samuwa ai akwai mata na gari inda ka samu ta gari mai yan dama dama ga kuma ɗan kuɗi aljihu za ku daɗe babu matsala duk abin da kace shi na amma wallahi kai addu'a ka kaf ka kare ka samu wata gobe ba na ce ne jibi ba na ce ne gata in ka zo ba a ce ba sanar da zuwa ɗabi'an matan mu ne dan haka jama'a Allah ya hore mu na mata na gari ya kuma hore mu na abin ba su za Allah ya ce tahadu tahabu ku bayar za a so ku mata ka inda kana jewa mata to wallahi in ka ce mata yau kake to cikin ɗakin nan wallahi ba ta ta sai dai ka zo ka iske ta saboda ta san za ta dan samu wani abu amma ka zo kullum sai kai wata wazi kaga Allah ya wanda jagora Allah ka raba mu da talauci na'am yana tambaya yace in zaka yi aure ya ake bincike a musulunci in zaka aure mace rike muna ya tambar mu kai gaba eh Allah ce ula'ika yuzawna al-ghurfata wa'annan masu wa'annan dabi'u sune za a saka musu da manyan gidaje a gidan aljanna bima saboda saboda hakunan suke a wannan duniya wai laqawna fiha tahiyatan za su rika karbar gaisuwa a cikin aljanna wa salaman da kuma aminci khalidina fiha za su dawama a cikin wannan gidan aljanna hasunatu mustaqal matabbatuwa ta kyautatu ga wanda yake aljanna ce matabbatarsa wa muqaman da kuma gurin tsayuwa kul ka ce da bayinka ma'ana manzo ka ce da bayina kenan ma ya abba bikum rabbi laula du'a'ukum Allah bai damuwa da ku ba don roƙonsa da kuke yi ba mana Allah bai kula da ku in ba don ku zo ku ce Allah ya muna kaza ba ya muna kaza shi ne mai son kullum a roƙe shi in ba da muna roƙon Allah ba Allah bai da buƙatar mu in ba da muna ibada ga Allah ba Allah bai buƙatar mu amma mu inda mutum zai roƙe ka yau gobe shi roƙe ka jibi sai ka ji ka gaje da shi saboda haka Allah ya mutum Allah yake cewa to faƙad kafar kaddabtum ku kafare kun karyata wannan fasaufa ya kono lizama kenan da sannu azaban Allah zai kasance a gare ku ma'ana Allah zai kama ku azaba Allah sa mu dace yana tambaya yake cewa kamar in mutum zai aure an ce bincike kaka ne zai bincike to abu na farko dai hanyoyin bincike suna da yawa sai dai mu faɗi wasu ko haka bane ka san yarinyar dai in ka santa kun ka fahimci juna kuna son juna to kaka fara yi mata zancen aure ka bincika wane ne mahaifinta ka san halin mahaifinta tukun ka san halin mahaifiyarta inda mafi yawanci ɗaiɗaya ne yarin yadda ba za ta yi halin mahaifiyarta ba ɗaiɗaya ne da kusan shi zama ɗabi'a takan ɗabi'ar mutum takan shige ka yau da gobe to ɗabi'ar uwa takan shiga ya mafi yawanci idan ka fahimci tarihin uwar uwar ta gari ce to ana sa ran diyar ta zama ta gari idan tarihin uban ya zama na gari ana sa ran diyar ta zama ta gari dan ka san mace mafi yawanci maza su suke lalata mata mafi yawanci mace in tana son namiji za ta ɗauki halayensa za ta ɗauki ɗabi'unsa za ta yi duk abin da yake so har ta saba da ma ɗabi'un shi su zama kamar ɗabi'unta kenan ka bincike ɗabi'un uban idan ɗabi'u ya uban yana da ɗabi'u na gari ana sa ran iya ta yi hali na gari sannan gidan wa ke jagorancin gidan uwar ce ke jagorancin gidan ko baban yana da kyau a san wannan don wani gida mahaifiya ce ke jagorancin shi ba mahaifi ba to da wuya a samu tsawatawa akwai yarinyar da tana son ta gaya ma wata magana amma tana tsoron baba ya jiya to ba ta gayi bale abin ya kawo matsala kenan ka san halin uwa ka san halin kokon uba na biyu ka san halin abokan yarinya su ne abokanta innal qarina bil qarini yaktadi aboki yana koyi da aboki don haka in ka ga wadda kake son ta aura abokanta ba na gari bane da kaka zo kana gyare gyare a ai ita ba irin su bace a Allah ka kiyaye san wa'in gari abu suna daga cikin abubuwan da ya kamata mutum shi kula da su in ya so sauran kuma sai a yi ta bincike ana ta tambayoyi a haɗa da addu'a ko ba haka bane in Allah ya taimaka sai ga an samu sauƙin al'amari kuma ku kula so da yawa wasu suna eh, kuskurewa idan za ka yi aure kana son ka yi bincike akan mahaifiyar wadda za ka aura ko mahaifinta ba ka san inda za ka samu labarin ba ko kuma za a iya baka labari ba na kwarai ba ya kamata ka yi shi yasa wata rana wani arni a Legas mun haɗu da shi sai ya zo yana min wa'azi sai ce min wane missa ne ga mutanen kuɗi za su yi aure ba su tafiya can gida su auro ‘yan uwansu sai dai su zaka suna auren waɗanda ba su san inda sun ka hito ba sai ni ce mai misa ka ce haka sai ce su yanzu kamar tarbiyyar da an ka ba su ce musu an kai duk inda ka ga Allah ya yi ka inda ka ga a yi ka to matarka tana nan a yawon maka kenan in za ka yi aure ka fara yin aure sai ka yi bincike cikin 'yan uwanka na jini in baka samu ba to sannan ka yi bincike cikin wanda kuke unguwa guda kowa ya san kowa in baka samu ba sai ka yi bincike a cikin garinku wanda ba unguwa guda kuke ba in baka samu ba ka yi bincike a jiharka in baka samu ba sannan ka yi bincike ka aure 'yan ƙasar ku sannan ka zo haka dai akwai hikima jama'a amma mun yanzu mutum da ya samu kuɗi shi ni ba san auren zumunci ba san kaza ba dole ka dauko maka gagari ba dole ka dauko kara da kiyashi dole kai hankuri da su idan ka yana bada shawara aure na zumunci yana da kyau saboda ka san mutum sannan in baka san in ba babu wannan waɗanda kuke zama yanzu kamar mu nan ga an san kowa ko kenan duk wanda zaka aure yar shi ko zaka aure kauna shi kenan ka san tarihin shi gurgudu kaga shi ma wannan duk yana taimaka abin da yana da yawa abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk